آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا يمتي الله سبحانه وتعالى ya haɗa mu a wannan waje da aka san shi da suna Baghdad yau ranar 31 ga watan Oktoba miladiya 2006 a wannan yammaci muna wa 'yan uwa musulmai sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma muna musu barka da sallah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai karba mana ayyukanmu da ibadun da muka yi gabaki daya a kowane lokaci a irin wannan waje muka iya gabatar da bayani akan abubuwan da yake damun al'umman musulmai kamar yadda wannan shine manhaji na da'awa a koyaushe akan iya duba abin da yake damun al'umman musulmai a yi bayani a kansu saboda yawan abubuwa da yake damu al'umman musulmai da kuma matsalolinsu a wannan lokaci za mu yi bayani ne akan wata aya da take cikin Kur'ani. wajen fassara wannan aya to za mu san abubuwan da suke kasancewa dangane da malamai magabata malamai magabata waɗanda suka shuɗe wanne irin haƙƙi ne nasu a kanmu sannan kuma wanne gudunmawa suka bayar sannan shin mu a yanzu rayuwar da muke yi mun yi ko rabin rabin rabin abin da suka yi ko kuma ba mu yi ba wannan duka za mu sani ne a lokacin da za mu yi bayani a kan wannan aya wannan aya kuwa tana cikin suratul hashir Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa al'umman manzo sallallahu Alaihi wasallama zuwa kashi uku ne a cikin wannan aya. Kashi na farko al-muhajirun wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa للفقراء وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون wannan kashi na farko ke na almuhajirun kashi na biyu Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فكشن أخو الله سبحانه وتعالى يشيء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولنا آيوين قد أخو a ciki Allah subhanahu wata'ala ya kasa al'umman manzo duk da yawansu zuwa kashi uku kashi na farko muhajirai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kira su yake ula'ika hum sadiqun ya faɗi wasu daga cikin sifofinsu yace wallazi lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wannan matsayin su shine matsayi na farko muhajirai su ne suke sama da ansarawa su suke sama da mutanen Madina saboda menene Allah subhanahu wataala yace ukhriju min diyarihim wa amwalihim su ne waɗanda suka aka fitar da su aka kore su daga cikin gidajensu da kuma dukiyoyinsu suka bar gidajensu a haɗe da matansu da yaransu da iyayensu da abokanansu ga baki ɗaya suka fita suka bari suka bar dukkan dukiyan da suka mallaka saboda lokacin da suke yin hijira idan suka ɗau guziri za a gane cewa garin za su bari a hana su saboda haka muhajiri zakan iya fitowa kamar mutumin da zai je kewayen gona ya dawo ba komai a hannunsa duk da yawan dukiyar da yake da shi zai bari dan idan ya dau wani abu a cikin dukiyarsa za za a sa masa ido a ce wane gudu zai yi a garin kuma a hana shi ta shi yasa suka bar dukiyoyinsu Allah ya faɗi dalilin da yasa suka bar matansu da ‘ya'yansu da yaransu da iyayensu da abokanansu da gidajensu da dukiyoyinsu yake yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman fadalan Allah da kuma yardan Allah yardan Allah da suke nema shine yake gaba da komai da kowa ko da za su rasa gidajensu ko da za su rasa iyayensu su rasa ƴaƴansu su rasa matansu da dukiyansu in kuwa za su samu yardan Allah to bukata ya biya kaga wannan sabanin mu kenan mu a yanzu matsayin da bamu samu bamu samu ba mukan iya gabatar da ƴaƴa mata iyaye gidaje dakuna dukiya komai muna gabatar da shi akan yardan Allah domin mukan iya aikata abin da Allah yake yin fushi da aikata shi domin waɗannan abubuwa din to su ba haka bane Allah yake ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana in dai sun samu yardan Allah su rasa komai su rasa kowa sai Allah yake wayansuruna Allah wa rasula wayansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah da ma'aikinsa wannan yana ɗaya daga cikin sifofinsu suna taimakon Allah subhanahu wataala ma'ana suna taimakon addininsa suna yada addininsa suna kuma kare martaban manzo sallallahu alaihi wasallama suna kuma agaza masa da dukkan abin da suke da shi na dukiya da na ƙarfi da jini da komai da komai Allah yace ulaika hum sadiqun yace waɗannan su ne siddiqai waɗannan su ne suka kai matsayi na siddiqai ulaika hum sadiqun da wannan aya ce sayyidina Abubakar ya kafa hujja cewa khalifa zai kasance ne a cikin muhajirai saboda zunzurutun sukun da Allah subhanahu wataala ya bashi da aka zo ana sabani wane ne a ansarawa ne khalifa ko kuma a muhajirai ne ana jayayya akan wannan sai na Abubakar ya zo sai ya karanta wannan aya yace Allah subhanahu wataala muhajirai ya kira su as-sadiqun ulaika hum sadiqun sannan ansarawa a can cikin suratul tauba da yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina wannan aya ta sauka ne akan ansarawa ansarawa aka kira aka ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha aka ce musu wa kunu ku ansarawa ku kasance ma'as sadiqina tare da as-sadiqun to as-sadiqun dinnan su ne muhajirai ina ansarawa ne za su kasance tare da muhajirai ba muhajirai ne za su kasance tare da ansarawa ba saboda wannan aya ta sauka kan ansarawa ne a ayar da ta tafi daga baya wa ala salasati allazina kullifu waɗannan su ukun nan gabaki ɗaya ansarawa ne to waɗannan su ne suka kwashe suka kwashe kashi ɗaya ciki cikin ukun al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama duk da yawan al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama tun daga aikoki har zuwa ranar tashin alkiyama al'umma ne na manzo to su ne suka kwashe sulusi one over three na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama to sai kashi na biyu kuma wallazina tabawwa'u dara wallazina tabawwa'u dara والإيمان من قبلهم ولن سوني أنصارا واكنا ولن سكا تاندا سنا سكا شريا جداجي جداجن دا ذات تري ذات سوقت دا ولن مهاجري أتشي سكا تاندا والإيمان كما سكا تاندي إيماني saboda harka harkan da yake gabansu abin da suke so su aikata imani ne zunzurutunsu zai iya aikata shi saboda mutum ne yakan iya sakan matarsa dan uwansa muhajiri ya aura kuma shi zai biya sadaki ya raba gidansa biyu ya bawa muhajiri rabi gonansa biyu ya ba muhajiri rabi jarinsa biyu ya ba muhajiri rabi kaga wannan imani ne zai iya aikatawa shi yasa suka yi tanadin imanin min qablihim gabanin su muhajirai din su taho zuwa madina yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su ba wai idan kai bako kana tunanin wai me zan bashi ya takura ni kaza kaza a su suna kaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su din suna kaunar su fiye da kawukan su kamar yadda Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim suna fifita muhajirai waɗanda suka kaura suka zo gunsu hatta akan kawukan su za su fifita su akan kansu ba an sare yakan iya haƙura da abin da yake da shi ko na abinci ne ko na kuɗi ya ba wa muhajiri shi ya haƙura ya zauna ba yunwa ba kuɗi ya zauna da yunwa da yunwa kuma ba kuɗi Allah ya ce walau kana bihim khafafa walau kana bihim khafafa ko da suna da yunwa suna da bukata suna da yunwa to za su haƙura su ɗau abinci da abin da suke bukata su ba wa muhajirin wa man yuka shuha nafsihi waɗanda aka kare su da rowar kansu ko wanda aka kare shi ko duk wanda aka kare shi da rowar kansa baya yin rowa to fa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabo an sarawa Allah ya kira su al muflihun kuma ya kira su su ba murowata bane ba murowata bane su ko a yau ko a gobe idan ka je ka ga hidiman da mutanen Madina suke yi wa alhazai da waɗanda suka je umara mutanen makka ba sa iya yin irin wannan saboda matsayi ne da Allah subhanahu ta'ala ya ba su a cikin qur'ani qur'ani kuma ila yawmil qiyamati yana nan yana aiki ma dama akwai wannan aya a cikin qur'ani to wannan sifofi yana nan a cikin jikokin ansarawa wanda ya je umara zai baka labari yanda ake ciyarwa yanda ake kula da masu umara jikokin ansarawa ne za su zo su shirya kayan buɗe baki su nemi yara suna biyan su kuɗi su aikin waɗannan yara su je su kamo wani bako su kawo shi ya ci abinci ko ya buɗe baki a wannan wajen misali za ce kai ka je kawai kai aikin ka duk wanda ka kamo ka ajiye shi a gun wannan a gun wannan kayan buɗe baki da aka shirya na azumi kana da riyal biyar in ka kawo yara guda go in ka kawo mutane guda goma kana da riyal hamsin haka suke kuɗi za a bayar za su bayar domin a kawo waɗanda za su yi buɗe baki sabanin mu yanzu anan dan bakin ciki dan rowa a cikin gidanka kai da matarka za ku yi buɗe baki dan kunu kunu ko farfaro din nan ma ba za ka iya fitarwa a waje almajirai da masu ƙananan ƙarfi su sha ba sannan za ka zo ka samu a hakan duk ba an tsarin da bai samu waɗanda za su ci abincin da ya shirya ba za ka same shi yana ta kuka yau ya fito ba sa'a ya shirya kayan abinci don ya ciyar da masu azumi ya yi musu buɗe baki amma ba wanda ya zo ka duba yawan dubban mutanen da suke zuwa umara to abincin da ake shirya musu a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama na buɗe baki akwai sufura aka ce sufura a wani kewaye ko da za a shirya abinci mutane su zauna da yawa waɗanda ba wanda ya zo ya zauna ya ci abinci a wajen masallacin duk an cike shi da nau'o'in abinci kala kala har yanzu yana nan wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun to waɗannan su ne su kuma suka kwashe sulukin al'umman manzo ɗaya sulukin kaga ɗaya saura sulus guda ɗaya ɗayan sulukin muhajirai suka ɗauka na biyun kuma bayan muhajirai sun ɗauka na biyun sai an sarawa na uku kuma su wane ne to a wannan na ukun ne za ka iya fitar da mutum da yawa a cikin wannan sau ana rawaitowa a wajen imamu malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk wanda baya cikin waɗannan nau'o'i guda uku na al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama yace to shi ba shi ba mumini bane ya nemi inda yake in kai musulmi ne to ka nemi a ina kake a cikin waɗannan nau'o'i guda uku da waɗannan ayoyi guda uku ne imamu mali ya yi istinbaɗin cewa idan ana da dukiya na fai'u dukiya na fai'u kamar dukiya na ƙasa kamar fetur ɗin nan da ake samu yace ‘yan shi'a ba su da kaso a ciki yace ba su da kaso a ciki duk dukiya na fai'u na daula ta musulunci to ba kason ba rabon shi'a a ciki yace saboda waɗannan ayoyi guda uku sun sauka ne akan waɗanda za a ba wa fai'u dukiya na ƙasa ko na daular musulunci kamar yadda ayoyin da suka gabata suke nuna haka ma afa Allahu ala rasulihi wa ma afa Allahu ala rasulihi da makamancin su to ayoyin suka ce za na farko waɗanda za a ba muhajirai na biyu kuma waɗanda za a bawa ansarawa na ukun kuma fa menene sifofin su menene sifofin waɗanda za a bawa fai'u dukiyan ƙasa dukiyan da daular musulunci ta mallaka menene sifofinsu waɗanda za a ba su sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim dan nan zaka san darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam darajar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan aya zaka gane saboda fa wai duk waɗanda za su zo suka zo a bayan sahabban manzo ka kama daga tabi'ai tabi tabi'i har zuwa tashin alkiyama kashi ɗaya suka ɗauka shekara nawa ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rayu sama da hijira shekara ɗari ma ba su da yawa ma'ana bayan an yi hijira da shekara ɗari sahabban da suke da rai ɗin ba su da yawa kaɗan ne to a kaddara shekara ɗari shekara ɗarin nan fa aka kasa shi zuwa kashi biyu shekara hamsin na farko muhajirai suka ɗauka shekara hamsin na biyu hamsin na biyu hamsin na biyu an sarawa suka ɗauka to ka kama tun daga shekara ɗari na biyu har zuwa wannan lokaci ayarin gaba ɗaya aka tara mu duk in aka tara mu ba mu kai darajan ansarawa ba ba mu kai kuma darajan muhajirai ba kaga wannan abu yana da girma duk ayarin nan namu gabaki daya aka tara mu gabaki daya hidiman da muka yi wa addinin musulunci imanin mu gaskiyan mu da aikin da muka yi da jin tsoron Allah mu duk in aka tara mu ba mu kai ba mu kai an sarawa ba mu kai muhajirai ba duk yawan nan namu to shine a nan Allah subhanahu wata'ala kashi na uku ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wallazina ja'u min ba'dihim din nan fa tun daga tabi'ai har zuwa har zuwa kanmu har zuwa ranar tashin alkiyama duk a ciki muke shi yasa a lokacin da ya ambaci muhajirai da ansarawa bai kawo wani sharaɗi a kansu ba ba sharaɗi shi sharaɗi akan iya sakawa ne akan iya sakawa ne akan tabi'ai zuwa gaba banda banda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama tabi'ai zuwa gaba misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سيتي والذين اتبعوهم بإحسان أما بيتي والسابقون الأولون من المهاجرين بإحسان من المهاجرين بإحسان والأنصار بإحسان ها سباس لشرفي باس دا خيري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار سي والذين اتبعوهم نتكنا بإحسان kaga kenan a cikin sahabbai an sarawa ne ko muhajirai ne babu mutumin banza babu mutumin banza daga tabi'ai ne zuwa ƙasa ana akan iya samun almuhsin ana akan iya samun almusi akan iya samun mai yin aiki mai kyau akan iya samun wanda kuma zai aiki mara kyau a cikin su amma a cikin sahabbai dukkan su babu wanda ba waɗanda a suke yin aiki mara kyau shi yasa da yace wasabiqun alawwaluna min almuhajirin wal ansari bai ce bi isani ko ya kawo wani kaidi ba da yace walladina tabauhum yace bi ihsani saboda akwai tabi'ai da yawa ba walladina tabauhum bane bi ihsani walladina tabauhum ne bi isa'a bi sa'ati ba bi ihsani ba da yawa suna nan irin su Hajjaj bin Yusuf Saqafi irin su Yazid misali su Ubaidullah da makamancin su suna nan da dama waɗanda suka aikata abubuwa munana tabi'ai ne amma kuma ba bi insani bane bi isa'ati to saboda haka shine anan da yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim yace ulaika hum sadiqun da yace walladhina tabawu walladhina tabawu dara wal imana min qablihim sai yace fa ulaika humul muflihun da yake walladina ja'u min ba'dihim wadanda kuwa suka zo daga bayan muhajirai da ansarawa to ga sifofin su sifofin su dinnan idan suka cika waɗannan sifofi to da waɗannan sifofi ne suka shiga jerin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama su ne kashi na uku duk wanda bai cika waɗannan sifofi ba to bai shiga jerin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama ba sannan kuma idan ana batun fai'u ne dukiya na ƙasa ta daular musulunci to ba shi da kaso zabo a ciki da shi ne Allah subhanahu ta'ala ya faɗi sifofin su yace walladina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga bayan su ma'ana bayan muhajirai da ansarawa dukan su tun akan tabi'ai har zuwa ranar tashin alkiyama yaquluna rabbana suna cewa ya ubangijinmu rabbana ighfir lana ya ubangijinmu ka gafarta mana ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta wa waɗanda ɗan uwanmu ne suka riga mu yin imani gabannin a aife mu mu fito duniya su sun yi imani har sun rasu sun yi aikin da za su sun rasu ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا kada ka sa kiyayya da gaban waɗanda suka riga mu imani din nan a cikin zukatanmu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ya ubangijinmu wannan shine addu'ar mu kai ne ra'ufu kai ne rahimu kai ne mai yawan tausayi kai ne mai yawan rahama kaga a cikin waɗanda suke cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallama musamman a wannan zamani ba kowa ne yakan iya shiga cikin wannan aya ba saboda mu a al'adarmu yanzu idan wasu suka zo za su tsitsinewa na baya da su in waɗannan suka shuɗe wasu suka zo maimakon su bi abin da Allah ya umarce su rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ka gafarta mana waɗanda suka riga mu yin imani su ma ka gafarta musu to sai su ce ya Allah mu ka gafarta mana waɗanda suka riga mu yin imani kuma ka ne musu haka suke faɗa ma'ana duk al'umma duk karnin da suka shuɗe sun riga ka yin imani duk wanda ya rigaye ka haƙƙinka akan haƙƙinsa akan ka shine ka tabbata ka masa addu'a ba a ce ka zo ka yi kwakule kwakule bincike bincike wannan me yayi wannan me yayi a'a in dai mumini ne yayi imani kafin ka to haƙƙinsa akan ka shine abin da Allah ya umarce ka duk wanda ya riga ni yin imani ya Allah ka gafarta masa wannan shine haƙinka ba wai duk wanda ya gabace ni ka ka ne masa ba ko ka kama kana kwakule kwakule bincike bincike yau ka ce wannan wani ne wannan kaza ne ya aikata kaza kaza daga bisani shikenan an lalata al'umman manzon Allah gabaki ɗaya kenan kaga wannan aya to ba kowa ne yakan iya shiga ciki ba shi yasa imamu malik yace shi'a ar-rawafid ba sa daga cikin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam idan aka zo batun rabin raba fai'u ne to ba sa daga ciki saboda ba su cika waɗannan sharuɗa ba da yace rabbana ighfir lana yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani to su ba ma wai akan tabi'ai suka fara ba akan muhajirai da Allah yake ulaika hum sadiqun akan ansarawa da Allah yake wa ulaika humul muflihun akan su suka soma babu wanda ya tsira daga cikin muhajirai hatta ko da Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu babu wanda ya tsira daga cikin ansarawa hatta ko da abunan ko da Sa'ad bin Ubadata ne ko kuma Sa'ad bin Ma'az da makamancinsu manya-manyan ansarawa babu wanda ya tsira a gunsu a cikin muhajirai babu kuma wanda ya tsira a gunsu a cikin ansarawa ma'ana muhajirai da ansarawa su shi'a a kansu suka soma abinda suka fara faɗa shine maimakon abin da Allah ya umarce su a cikin Qur'ani يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان abin da suka fara cewa shine bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbansa muhajirai da ansarawa gabaki ɗaya sun kafirta wannan shine abin da Muhammad bin Yaqub al-Kulaini a littafinsa al-Kafi a cikin usul ya rawaito yake cewa بعد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد أصحابه ارتد أصحابه إلا ثلاثة وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل ستة وغاية القول أنهم سبعة لا حول ولا قوة إلا بالله wai bayan rasuwa wannan kawai hadisi ne guda da sanadin sai ya rawaito a littafin da ya fi inganci daga cikin littattafan shi'a ana kiran sunan littafin alkafi littafin akwai usul a ciki akwai furu'i a ciki akwai kuma shatta ma'ana akwai abin da ya kira shi usul akwai abin da ya kira shi furu akwai kuma babin da yake hada abubuwa da yawa a ciki a cikin usul ya rawaita wannan ma'ana bayan da tsohon ma'aiki sallallahu alaihi sallama sahabbansa gabaki ɗaya suke rida suka kafirci sai su uku kawai a wata riwaya su hudu a wata riwaya su biyar a wata riwaya su shida amma ba su wuce bakwai ba ma'ana waɗanda ba su yi rita ba waɗanda suka rage to su su ta nan suka fara a nan su kuma suka fara kaga kenan maganan wani tabi'i a wannan bai taso kuma tukuna ballantanin sauran malamai al'umma waɗanda waɗanda suka zo daga bayansu a wannan aƙida tasu ne suka gina cewa ƙur'ani bai cika ba ko ba daidai ba ne saboda idan kafiri ya shirya ma ƙur'ani ko ya rubuta maka ya tara ma shi yaya kuwa za ka yi ka karɓi wannan ƙur'ani tunda abubakar ne da umar da usman tsakanin suka tara ƙur'ani to su kuma wajensu suna cikin waɗanda suka yi ridda kaga kenan qur'ani ba cikakke bane ba amintacce bane haka nan suka rusa sahabban a hadisan da sahabban manzo Allah suka rawaito saboda idan mutum murtadi ne kafiri ya rawaito ma hadisi ya za ka yarda to shine sai wasu suka daura akan inda su inda shi'a suka tsaya sai suka daura akai an gane kenan za a bi a lalata al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam su shi'a to sun lalata muhajirai da ansarawa to kaga sauran ma ba a magana su kenan to wasu suka fito da suna ai a salafiya a lokacin da ba muke magana salafiya ba ba wai salafiyan guru muke magana ko na yobe ko na Nigeria ba a'a tushen salafiyan inda ya fito an gane ai akwai inda ta fito duk wata kungiya in ta fito sabuwa akwai inda ta fito ai mun taɓa yin bayani ba za mu tsawaita ba akwai wani malami da ake kiransa a shek rabiul madkhali da malami ne daktara ne a jami'a islamiyya ta madina fitintinunsa da lalata ɗalibai yasa aka kore shi aka dawo da shi makka to wannan shi ne ginshikin ginshikin wanda ya assasa salafiyya rabi'il madkhali wato babu wani malamin da ya tsira a gusa ya biya dinga kafurta malamai tun daga kan tabi'ai ya kafurta wannan ya badda a wannan ya fassaka wannan aikin sa kenan cin nama cin naman malamai in ka je ka shiga website nasa a internet website nasa in ka shiga a cikin internet ka ce website ne na kiristoci ka shiga suna zagin musulmi suna lalata malaman musulunci amma wai website ne wai na- na musulmi daga cikin abubuwan da wannan wannan ya iya haifar shi ne kamar da mun sha bayyanawa sai da ya yi jagorancin wasu tsararrun ɗalibai cewa za su ƙona littafin fatuhul bari littafin fatuhul bari wanda babu littafi sharhin sahihul bukhari wanda ya kai shi ya badda ya fassaka alhafi bin hajar kai ya kafirta shi ma ya kafirta al'imamun nawawi ko ya fassaka shi ya badda shi kai malaman nan gabaki daya waɗanda ya kira su a sha'ira ko maturidiyya babu wanda ya tsira a cikinsu alhali aka ce al'asha'ira ko al-maturidiyya al-maturidiyya su ne malaman al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani littafin da ka ɗauko ka ce yau wannan shi littafi ne amintacce ana amfani da shi a duniya ba a sha'are ne ko ba turidi ne shi ne shi ne ya rubuta ko ya wallafa wannan littafin in aka ce ka fitar da malamai goma katar a duniya daga cikin malaman da duniya ta yi shaida su malamai ne kuma waɗannan malamai ba a sha'irawa ba ne ko maturidiya ba ne ko ba sufaye ba ne to ba kai saka kawo ba malaman da duniya ta yi shaida su malamai ne duk labararin da aka shiga duniya sai an gane ta kansu to shi wannan malami da ayarinsa to waɗannan malaman gabaki ɗaya suka badda asu suka fassaka su saboda haka ba fa'idan a karanta littattafan su yace a je a kona wannan fitina a jami'ar islamiyya ce ta kasance kuma ya arsala yara cewa akan wannan yaran kasashe daban-daban daga cikin waɗanda suka koyi wannan wannan shekiyanci a wajensa to su ne ƴan- waɗan- waɗanda suka tsallako Nijeriya irin ire-iren su ne suka kawo salafi a Nijeriya in ka ga salafiya kuma a Niger ire-iren su ne ire-iren su ɗalibansa ne suka kawo Niger duk inda yake wannan shi ne ya dada yana nan da wani sa'id nashi yana nan da wani sa'id nashi karshe in takaita muku da magana babu malamin da ya tsira a harshen wannan malami kowa zaga yake kai sai da yayi littafi yayi littafi da ya kafirta shahidul islam shine a sai kutu wanda saboda saboda ɗamaransa na jihadi da matakan da ya ɗauka na yaƙan yahudawa a kore su a isra'il gwamnatin masar a zamaninsa aka yi hangin ɗinsa aka kashe shi shahidul islam shi ya yi littafin fi zilalil qur'an littafin da da farko doka ne ba a ba a siyar da shi saboda hatsarinsa ga kafin kafircin duniya amma yace wannan malami a sayyid kutub din nan yace kafiri ne ya kafirta shi kai babban alama ta salafiyya wanda su suka daura akan inda shi'a ta tsaya shi amma ba tsayawa sai bayan kun gane saboda duk mutumin da ya ake ce ya aka ce ya kafirta muhajirai ya kafirta ansarawa kaga saura kuma ba za su tsira ba su tsira ba to su ma ba tsayawa suka yi ba sun agaza sun taimakawa shi'a suka ci gaba tare saboda haka zaka ji a ire-iren su suna kushe imamu malik suna kushe imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal da allah shi ne wasu lokuta yake dan samu hutu a gunsu wani ya ce daga cikin su ya zai kalubalanci imamu malik ko kuma wani ya ce wai idan albani ya yi haɗu da imamu malik zai yi kace-kace da shi ka dama albani sun yi zamani da imamu malik da ya yi kace-kace da shi a hadisi saboda jahilcin bai san menene matsayin albani a hadisi ba kuma menene matsayin imamu mali a hadisi bai san da wannan ba saboda malaman hadisi akwai imam akwai amirul mu'minin akwai hafiz akwai muhaddis akwai muslim shi imamu mali su ne fa suka fara rubuta da rubuta kuma tara ma hadisin kansa su fa ba rubuta ba, su suka fara tara hadisin kansa kamar yadda sai na abubakar su sai na usman suka tara qur'ani su imamu malik su al-imamu zuhri waɗannan su ne suka fara tara hadisin ma kansa gabanin a zo a ce za a rawaito shi an gane to saboda haka idan ana magana fa ilimin hadisi aka ana magana kan imamu malik a hadisi ko ana magana akan Imam Zuhri ire-iren su a hadisi hatta Bukhari da Muslim ba ba magana su ba to wai wannan ne wai Albani zai yi kasa kasa da shi amin to mu ga mu nan jahilai ne ba mu kai komai ba a harkar ilimin hadisi amma muna ga kurakuran da shi Albani yake a cikin littattafansa eh in ka musa ka zo zan nuna maka mu ba komai bane mu jahilai ne na hadisi ba abin da muka sani a hadisi amma muna gaga kurakuran da yake tafkawa a cikin littattafansa a nan littafin sai ce wannan hadisi da iri ne a nan yanzu ya ce sahihi ne muna da ire da wansa a rubuce za mu iya nuna maka ko a wannan littafi zai ce maudu'i ne a nan kuma yanzu ya ce sahihi ne maudu'i da sahihi har duniya ya tashi a gun malaman hadisi ba sa taba haduwa Wala ma sahihi ne da da'idi suka yi haduwa da'idi ya kasance dalili shi kuma sahihi ya zama sun sahihu da ghairihi zai yi wannan wani lokaci amma mawdu'i da kuma sahihi wallahi tallahi har duniya ya tsali ba za ba in kuma akwai gunda wani malamin hadisi ya ce hadisi zai yi ya zama to mawdu'i kuma ya dawo ya zama to sahihi a kawa nuna mana wajen wannan ne zai kace kace da Imam Malik haka a Sokoto a lokacin da aka yanka doki aka ci wai aka yi wa imamu shafi aka yi wa imamu nawawi rashin kunya aka zage shi aka zage imamu shafi kuma wai an gayyaci yan jarida ba aka yada wannan zage zage to waɗannan za su shiga cikin wannan aya يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ذات شجاع هكذا سكبر الله يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان كي سوة النمى أتقيتي باسل سناء سيكون شكو شمع لمن ba wani malamin da ya tsira ko ɗaya a cikin malamai a wajensu da Allah idan malami ya tsira bai wuce albani binibar ibn usaimi ibn ba ibn usaimi ko ibn qayyim waɗannan su ne suke tsira a wajensu amma duk malami bai tsira ba a gunsu za su iya kushe shi za su iya badda haji za su iya fassaka shi ko da wane ne shi ko da ya yi jihadi ko da ya kafa daula ko da ya rubuta littattafai ɗaruruka bai fi ƙarfin a zage shi a kushe shi ba a wajensa sai waɗannan malamai da muka kidaya kashin za su shiga ciki to a kaɗan kaɗan daga kushe malaman ma da ke taimakawa shi a ake har an bar kushe malaman ma an koma kushe wasu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake kasancewa ta gani kenan ana taimakawa shi ana agaza musu an dawo an fada shi an cin makansa to abin da muke so mu yi bayani ga waɗanda suke cin naman suke cin naman malamai ba su da aiki sai kunshe-kunshen malamai malaman nan tun na gabata ashabul mazahibul arba'a da na bayan su har zuwa wannan lokaci suke ta kushewa to wannan ka'ida ne guda daya duk mutumin da ya zo daga baya ɗalibin ilimi ya yi karatu yake malaman da suka gabace shi ɗan islamu ba su ɗaya ne ɗan duniya ne to shi ya zama to malami a cikin da ya kafirta ko ya fassaka ko ya fassaka ya karanta ya zama malami ko to waɗanda kai amfani da littattafan suka zama to su kai kai kuma ba ba su ji ne kai ma suka zama to yan bidiya kai kuma ta yan bidiya ne suka zama to kafirai mushrikai kai ma kafiri da mushriki ne saboda ilimin sakun kaga wannan dole ne har ma malamai suke cewa ta inda za ka gane malami duk malamin da ya fito yana girmama malaman malaman da suke suka wafaka masa a aqidarsa ko abin da dinsa ko ba su wafaka masa ba yana girmama su yana nema musu gafara yana musu ra'a, yana musu addu'a to wannan shine malami amma duk malamin da ya zo ya kushe malaman da suka gabace shi to shi wannan ba malami ba abin da muke so mu yi bayani a nan a takaice saboda lokacin da muke da shi to me yasa suke kushe malamai ne suke cin naman suke bata musu sauna ne dalilai guda biyu dalili na farko shine suna cewa waɗannan malamai suna da kurakurai kurakuran da ya fada ya fadar da su ko ya jefa su cikin bid'a haka suke cewa especially misali a sha'ira a sha'irawa wanda kamar da na bayyana na bayyana muku asha'irawa ko asha'ira din su ne malaman al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wasu ne akwai wasu sai ta kawo littattafan da rini rini rini rini ana suna rike da shi suna karanta shi ka bincika asha'irawa su suka rubuta amma in suka tashi ne su zage su yan bidi'a ne ba sa karanta bulugul maram ne eh تعرف ده بلوغ المرام فحافظ بن هاجر بني حافظ بن هاجر بعد عليه بعد كانت رياض الثاني يكون 40 حديث النووي ne ya rubuta shi ba a sha'are ne eh ba ta karanta littattafan suyudi dan littattafan da su rini rini rini suke karantawa a masallatan su wallahi tallahi ba a sha'are ne wai wanda shi ko ba ma ko ba ma ko sufi wanda suke zaga sufaye wanda suke zaga kullum saboda imamu suyuti kansa sufi ne al imamu gazali kansa sufi ne imamu nawawi kansa sufi ne an gane sai kuma wa eh to saboda haka abin har ya tsallako kan wannan kan wannan zamani har an fara kishin kishin din badda ko fassaka shi Usman dan Fojo radiyallahu ta'ala anhu kaga dai Bahaushe ko Bafulatani wanda ya rayu a Nigeria shi ne yau kansa ya kumbura shi ne yau kansa ya kumbura sai ce shek usman dan fojo dan bidi'a ne ko kuma kafiri ne ko mushriki ne eh kakanninsa ma kuzawa ne waye musuluntar da su eh idan sai Usman dan Fodiyo dan bid'a ne fasiki ne ko mushriki ne ko abin da suke cewa bakatare ne sufi ne to waɗanda ya musuluntar su kuma ba kafiri zai musuluntar da mutum musulunci ana karɓa ne a hannun to abin da fashi ta jisan da ake ake yaya ta aure shi yasa ka yanzu ba ka karanta littafi yawo sunna wa kuma jirgiya wanda da ba wani masallacin da zaka je zaka ga ana karanta shi abin da ya hana su karantawa shine babi na talatin da uku sai shi Usman dan Fodo ya ce babun fit tasawuf sai kawo a sunna a sunna fi tasawuf al bid'a fi tasawuf ha a yi ma haka ne a yi ma mushriki ne to wannan ya sa shi ta sai aka daina dari dari ko karanta wannan misali suna koyi ba za su fito su bayyana a wa'azi ko a kan turo ba saboda duk mutumin da ya kuma zagi shi Usman Mudu a Nigeria wallahi talla ina kan duro da yake kafin mu sauka alkashi saboda sardauna ba ka zaga ka kushe amma ka kusa ta da yaki a Nigeria wanda ba komai bane shi ba malami bane jahili ne dan boko amma kasancewa darajar ka shi jika ne na shehu Usman dan Kodi aka kusa yin yaki a kusa ai kowa ya san da wannan magana to abinda muke so mu gaya musu idan waɗannan kwakule-kwakule ne ake so a yi misali a ce sai Usman dan Fodu a yi mu sani ba da sufi ne yana bin dariƙar Kadiriyya tun da mun gane shi yanzu sufi ne yana bin dariƙar Kadiriyya har Kadiriyya mushrikai ne ko alal akal ko yan bidiya ne shi kenan a watsar da shi haka bin Hajar ai ba a share ne a watsar da shi Imam Nawawi ai wani ne a watsar da shi to shin su waɗannan malamai waɗanda aka mayar da su tamkar annabawa ba a sumai shin su ba su da kurakurai sanin kurakuran da malamai suke da shi ai duk mutumin da ba annabi ba ne zai yi abu daidai kuma zai kuskure Allah ya san da hakan ai yace ya kuluna rabbana fir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman bai ce ka ne kai kwakwale kwakwale ba idan dai malami ne kai musulmi ordinary haka in ya rasu ya gabata haƙƙin haƙƙin sa akan ka shine kace Allah ka gafarta mini ka gafarta wa waɗanda suka riga ni ƴan uwana musulmai tun a kan annabi Adam har zuwa ranar tasiri ba ce ka kwakwalo ka kwakwalo kai Allah ne ya ce ka kwakwaro ka binciko ka binciko to idan binciken binciken za a yi ai irin waɗannan abubuwa waɗanda ake ganin sun saba wa sunna ko ake ganin bid'a ne babu su a cikin littattafan albani babu su a cikin littattafan ibnu taymiya ibnu qayyim bi ba da makamancin su waɗanda aka mai da su tamkar masu ne babu a littattafan su ne akwai me yasa babu akwai saboda mun muna karanta littattafan su da kuma mun gani Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya jikan sa Allah ya masa rahama. A gane aqidar babu imani aqida ce ta murji'a. Aqida ce ta murji'a kamar da muka bayyana. Abin da zai tabbatar maka da haka wasu littattafan sa guda biyu. Akwai littafin sa hukumu tsare ku sama. Mutum ya je karanta wannan littafin. Ya karanta wannan littafin ya ko shi wa daidai. me aqidarsa a babin imani sannan kuma wani kasar da ya sa masa suna al-kufru kufrani ko kafirci kala biyu ai na yaji wannan ai kafirci kala ɗaya ne duk duniyar nan in kai kafiri ne kawai kafiri ne wa ya ce kafirci kala biyu ne a ina ya gani saboda haka murji'i murji'awa ba ahli sunna bane dan bid'a ne murji'awa in ita idan insafi da adalci za a yi yadda aka yi shi Usman dan gode wa dan bid'a ne tunda murji'awa ma in bid'a ne to me yasa albani da ya tabbata a littattafan sa shi yana da aqida ta murji'a me yasa ba a ce shi ma dan bid'a ba ya ce shi akwai abubuwa da yawa waɗanda suke cewa aikata su bid'a ne yana suna nan a cikin littattafan ibnu taymiya ya tabbatar da su kai yanzu inda za ka ce duniyan nan Allah ya halice ta ne saboda manzo Allah gun ka kafa kafa ko akan halin da za su baka kai dan bid'a ne waye ga ma to wannan abu ne wanda ibnu taymiya ya tabbatar da shi a cikin littattafan sa majmu'u tasawi to me yasa ba a kafirta shi ba me yasa ba a ce dan bid'a bane ibn qayyim kuma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a cikin littattafansa guda uku sai da ya tabbatar da cewa jahannama za ta kare wannan aqida ce ba ta hana sunna ba ce duk mutum da ya shiga cikin wuta ta wurma zai yi sai da su ga cewa wutan jahannama din karewa zai yi mutanen da suke cikin zafi me yasa dai aka ga wannan a cikin littafin da ba ce dan bid'a ba ko sai ce Usman dan Fodiyo aka raina bin Hajar aka raina Imam an-Nawawi aka raina ko su ba su da galibu ba su da bandala ba sa ba da komai hakanin bin Bas fatawa ya bayar ya ce halal ne falastinawa su yi sulhu da yahudawa a ina aka gani wannan a wanne aya a wanne hadisi akwai bid'ancin da ya wuce wannan eh Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhu shi kuma ya ce fa in qataluukum fasalihu eh duk waɗanda suka yaƙe ku kafiran da suka yaƙe ku ku yaƙe su su ku kore su a ƙasan da suka ci shi kuma zai ce idan suka yaƙe ku ku yi sulhu da su rusa jihadi ne wannan ai me yasa da wannan fatawa da ya ba ba ce dan da abin akwai bid'ancin da ya wuce wannan fatawa wai ya kafa hujja da cewa annabi wai da ya je madina ya yi sulhu da yahudawa tashi fa wai malami ne zai faɗi wannan fasawa din ba tun annabi da ya je mai a yahuda da suka zo suka ta- samu annabi a madina ko annabi ne je samu eh sai da kalai ma ya iya bada wannan amsa. annabi ne daga maka ya hijira da ya je madina sai ya samu yahudawa Eh, kuma kafin a ba shi izini ya kansu ne sai ya yi sulhu da su zauna ba suka zauna lafiya amma Allah da ya ce udina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir wanda bai hude manzo ya bari a Madina sai da aka yace su duk ba mun karanta sira ba zan ko su banu nabi zan ko su banu quraiza zan ko su banu qainaka bayan ya kore sun kauma kaibara ma ba akwai zagwo su kaibara ba yayin ya sami su ya ce su akai bara kai gabanin da su ya bar wasiya yace yake cewa akhrijul yahuda wan nasara min jaziratil arab a jaziratul arab ma gaba ki a kore su haka wannan shine zai ce yahudawan da suka suka samu falastinawa suka kashe kusan rabin falastinawa sannan ka zo ka bada fatawa ka ce a yi sulhu da su wanda sulhu to wannan ba sai dan bidiya ba sai sai Usman dan Fodi aka raina eh malaman suna nan mu kwakule kwakule ne mun iya za mu iya kwakulowa a intanet za mu iya kwakulowa a littattafai mu rubuta mu yaɗa mu faɗa amma wannan ba maslaha ba ce darura ce ma ta samu muka faɗi fatori da kurakurai da bidiyoyin waɗannan malamai ibnu taymiya albani bin baz ibnu qayyim da makamantin su saboda su sani inda waɗannan kurakurai kurakurai ne dan kwakurai kwakurai da tone tone za a yi za mu haɗu ne gaba ɗayan ku tsala ta al'umma manzo Allah ya kasance kawai ba wasu malamin kinki duk an lalata su waɗannan sun lalata malaman waɗannan waɗannan sun lalata malaman waɗannan abin da muke so mu faɗa shi ne idan ana kwakule kwakule za mu kwakulo mu rubuta abin da ba za a iya kare shi ba a rubuce ko mu karanta wa mutane a kasar kowa ya ji. daga bisanin waɗannan yan bidiya ne waɗannan ma yan bidiya ne in waɗannan mushrikai ne waɗannan ma mushrikai ne in waɗannan fasikai ne waɗannan fasikai ne duk a zama ɗaya wannan shi ne mu ba shi ne maslaharmu ba waɗannan malamai ɗin da suke kaddamarwa mu a kun su malamai ne sun yi wa addini musulunci aiki abin da suke yi ɗin nan ne sun mutumin da ya gabace ka musulmi ɗan uwanka za ka ce ya rasu ya riga ka zuwa gidan gaskiya to kawai ka yi masa addu'a don su da yayi ka so ka la'ace shi ko ka zage shi ko ka koko shi ba ba ce ba ce ka yi haka ba saboda Allah subhanahu wataala cewa ya tilka ummatun kada kala ke ta sa da ke kwakule kwakule ake yi in dai kwakule kwakule da tole tole za a yi kowa ya iya kowa ya iya waɗanda ake ganin cewa su ne kadai kawai malaman sunna sauran malamai kuwa malamai ne ɗan bidi'a to su ma akwai bidiyoyinsu da akwai abubuwa kurakuransu waɗanda suke nan a ƙasa wanda wanda idan aka zo aka bayyana in za a faɗi gaskiya to in kuwa za a ce da waɗannan yan bidiya su ma za su kasance yan bidiya ne amma wannan ba shi ne maslaha ba ba wannan shi ne maslahan wannan al'umma ba malamai malamai ne waɗanda suka gabata a kowace irin aƙida suke in dai aƙidar su ba ta fitar da su a cikin a cikin musulunci kamar shi'a ba to in dai malamai ne ayyukan da suka yi na daidai addu'a za su yi Allah ya gafarta Allah ya ba su lada kurakuran da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu wannan shi ne abin da Allah ya umarce ka yace yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وان suka riga mu yin imani suka gabace mu kada ka sanya kiyayyar su gaba da su a cikin zukatanmu wannan shi ne abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce ka to kaga kenan idan aka duba wannan ka'ida to za mu ga cewa da yawa daga cikin mutane ba za su shiga karkashin wannan aya ba musulmi haka fa ordinary musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sababul muslimi yace fusuqun wa qitaluhu kufr kada kafiri ma kan sabin ba maslaha bace a zage shi ko a kushe shi abinda aka ce kan kira shi zuwa musulunci kage zuwa musulunci shine abin da aka faɗa la'antarsa ya halatta idan kafiri ne amma la'antarsa ba ce wajibi bane eh ba wajibi bane ya halatta kawai in kana so da in kana so ka bari balle musulmi mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai kullum ka tashi ba ma musulmi haka ordinary ba malaman addinin musulunci magabata waɗanda kai kanka ɗin baka da wasu littattafan da kake amfani da su sai nasu kuma kullum ka tashi su kake kushewa ai a bisa ka'ida na ce wannan ya tabbata dan bid'a ne littattafan su ake kauracewa ba a karanta littattafan su saboda kar a ji a dau bid'an a ciki to idan aka sallama ce waɗannan malaman yan bid'a ne to ya bar littattafan a bar mana littattafan a je a rubuta wani littafi shafi ɗaya guda ɗaya tal shafi ɗaya tal guda ɗaya mutum ba zai iya rubutawa ba ba kuskure na nahau ko na sarfu ko na balaga a ciki amma mutanen da suka rubuta littattafai ɗaruruka littattafai ɗaruruka irin su alimamu suyuɗi littafi ɗari shi ne wallafa a rayuwarsa amma yau shi za a zo a ce a ɗan bidiya wanda ba zai iya rubuta shafi ɗaya da larabci mai kyau ba shi zai ce wa imamu suyuti dan bidiya ko ya ce da hafiz bin hajj hajjar dan bidiya ko imamu nawawi dan bidiya ko ce usman dan fodiyo dan bidiya saboda haka wannan muna kiran al'ummar musulmai malamai malamai irin abin da suka aikata in dai malamai ne arrabbaniyun na Allah waɗanda suka taimaki addinin musulunci da harshensu ko da takubansu ko da jininsu ko da dukiyarsu magaba ne na annabawa manzo ne faɗa fa innal ulama warasatul anbiya to a lokacin da kake kushe kake lalata kake lalata malamai to gangarowa ba kake kana gangarowa akwai waɗanda su suka gada in ka lalata su ta la'ance su ta soke su to sukan waɗanda sukan waɗanda suka gada ne sukan annabawa ne sukan annabawa ne kushe su ne kushe malamai ta saboda haka muke kiran hankalin ƴan uwanmu musulmai musamman samari masu hamasa wanda galibi su ne suke fadawa cikin wannan hatsari wallahi tallahi muna kiran ku harshen ku harshen ku din ne ya tsira ya tsira daga cin naman musulmai ma haka ordinary batantanan malamai ya tsira daga kushe malamai ya tsira daga kushe magadan annabawa wannan shi ne kadai zai sa ka samu salama ka samu lafiya saboda hatsarin kushe malamai da lalata su ne malamai tun da da yanzu suke suka rubuta littattafai suke bayyana hatsarin wannan harka misali akwai littafin da ibnu asakir a dimashki wanda ya littafin tarihu dimashki ya rubuta mai suna tabyidul kadhib al-muftari tarraddi ala man ta'ana ala al-imam al-ash'ari ya rubuta wannan littafi waɗanda suke kushe suke sukan imamu ashari al-imam al-ashari ya rubuta littafi ya mai musu da rai sunan littafin tabyinul kadhib al-muftari sunan littafin yana nan kai ma za ka samu a cikin littafin yake cewa luhumul ulama'i masmuma wa sunnatul lahi fi munaffisihi ma'luma yake cewa naman naman malamai akwai dashi a ciki kaga duk mutum da ya ci nama sai ya tashi mutuwa ne ma'ana kushe malamai kushe malamai da cin naman su da yi musu jiba yace halaka ne kamar yadda mutum ya ci nama mai dashi zai halaka yace sunnar da Allah yake yi wa waɗanda suke nakasa suke kushe malamai yace sanan na abu ne sai yasa zamu ga da ba su da sana'a sai kushe malamai cin naman su to za ka ga cewa idan ƙarshen rayuwarsu ya zo abin da suka yi wa malaman su ake musu kaga nawa ne muka gani a wannan zamani din waɗanda suka zazzagi irin malaman da suka zaba ba tabbas lokacin da girma ya sami su wasu yara ƙanana marasa kunya a cikin su suka zo suka dinga zagin suna da antan su kai suka dinga ma ƙoƙarin halaka su da kashe su shiga abin da ya faru a Maiduguri daga cikin na karshe karshen na akwai malamin da ya rubuta littafi rifkan ahla sunna bi ahli sunna sunan littafin wannan littafin malamin yake shek a shek rabiul madkhali